الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أعتبر عشرين دقيقة قوة جماد الأولى shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha bakwai ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba muna babi na biyar a cikin wato babul gusul min janaba hadisi mai lamba ta ɗari talatin da shida darasi na sha biyu muka tsaya za mu tashi darasi na sha uku a shafi na sha ɗaya a watan nuska za mu tashi hadisi na gaba inda yake cewa hadisi na talatin da shida ko da bakwai a watan nuskar an abi ja'far an karɓo daga abi ja'far muhammad bin ali bin al-husayn ibn ali bin abi talib radiyallahu anhu an karɓo daga abi ja'far muhammad dan Aliyu dan Husayn ibnu Ali bin Abi Talib Allah ya kara miki yadda shi Abu Ja'far din shine alkunyarsa Muhammad bin Ali bin Al-Husayn shi kuma wato jika ne gurin Sayyidina Ali wanda wato sunansa Muhammad bin Ali bin Al-Husayn bin Ali tabi'i ne shi ba sahabi bane domin bai ga Annabi alaihi salatu wassalam ba ana ce masa Muhammadul Baqir shine wannan mutum ne mai falala kwarai da gaske domin mutanensa suna girmama shi domin Allah ya ba shi ilimi mai yawa sannan duka an haɗa kan cewa lallai jagora ne wanda yake wato abin girmamawa sai kuma baban nasa da ake kira Ali bin Hussein ibn Ali bin Abi Talib wanda aka fi sani da Ali Zainul Abidin yawanci da an san shi da wannan sunan da shi ya fi shahara Ali Zainul Abidin wanda ana ce masa Zainul Abidin ne saboda yawan ibada yawan ibada sa shi yasa ake ga mar wannan sunan Zainul Abidin sannan amintaccen mutum ne mai wara'u dan an ce yakan hau abun hawa saboda tausayi irin nasa yawan abun awarsa ya tafi ai umara ko aikin hajji har ya je dawo ba tare da ya da shi dokin kora kuma ba ta kuwa ai ya kai wata ka wanda wajen wato karamci wanda za ka ga wani lokacin yadda ka kai ka komo wani wata dabba sai ta wato fusa ta ga dole ka taba ta ko da ba da yawa bane to amma yakan kai ya je ya dawo ba tare da ya taba doki ba kuma yana cikin ahlul bait waɗanda ke ahalin gidan annabi alaihi salatu wassalam ali zainul abidin shine wannan bawan Allah da ake faɗan sa saboda tausayi da kuma taimako dan kasuwa ne wasu suna ganin sa kamar marowaci baya ba da abubuwa a ce shi ba bai neman suna bane wata rana a Madina ko da yaushe akan tashi a cikin gidaje a ga kawai an bu an tura kyauri an ajiye gari ko gurasa a rasa waye ya ajiye saboda haka aka rasa gane waye kuma idan unguwan nan misali nan gandu aka fara surutu cewa ba jiya ai an kawo mun kaza yaga za a gane zai canja unguwa misali zai matsa kamar tukuntawa ko hautawa in yaje can su ma suna ƙara fahimta sai canja guri haka da kun dan manta nan sai dawo ya kuma ba haka yake wa talakawa ba gane shi yake ba wa mutane abinci ba sai da ya rasu masu man wankan gawa sun zo suna wankan gawa suka ga alamar da ko anan dinsa dan su wasa dora kaya aka ba wuce ne ba mai dora kaya aka anan ministry din gaba ɗaya ta jikin sa sai dora mata kaya dan wasu suka kalle ka ka dauko buhun siminti aka ko ko ko dawa ko jiro za ce wannan ma hukuci ne domin koya jini ya haɗu da kwakwalwa an shiga wannan yi amma kuma wani za ga anan ake neman sanan ake neman abincin to da yawa wasu kasashe ba sa dora kaya aka sai dai aka faɗa Ali Zainul Abidin sai a ganin gurinsa ya tattare a shi ne yake tsoro kaya da aka zo kwana biyu aka gaba a kai abinci mutane suna ta magana wannan bai kai abincin sai mai mafi masa wankan gawa take sun ga alamar da ko anan din Ali Zainul Abidin sai aka ce to ne yake kaiwa daga lokacin haka abubuwa sun tsaya shine malamai suke cewa idan kana yin abu dan Allah ko ka mutu sai ya fito ba a so dai kawai ya zamto dan mutane kake in kai dan Allah to sai Allah ya bayyana wa mutane inna ma nubi aimakum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura to ali bin al-abidin Allah ya masa wannan baiwar cewa wato yana taimakawa talakawa kwarai da gaske to shine yake radiyallahu anhu Allah ya kara masa Allah ya kara musu yadda annahu kana huwa wa abuhu lalle ya kasance shi da mahaifinsa waye mahaifin nasa wa abuhu shine Ali Zainul Abidin shi Abu Jafar Muhammad bin Ali din asalin mahaifiyarsu asalin ta mahaifiyarsu shi Ali Zainul Abidin sai na Umar ne bayan an dawo daga yaki wani yaki a Farisa zamanin sa shi ya bada shi mahaifiyar wancan Abu Jafar din Muhammad bin Ali shi ya bawa Al-Husayn bin Ali shi ya baya wato ya bashi ita kyauta a cikin ganiwa da aka samu wani yaki da aka yi na Farisa wannan na faɗa wannan idan ka tsara gane alakar ahlul bait da sahabba annabi alaihi salatu wassalam wanda cewa ta wannan tsakan gaba ɗaya a imma da suke lissafa goma sha biyu nan ta tsakan wannan aka same shi wannan wani wani makami ne da ɗalibin ilimi in ya rike ga wanda suke zagin sai na Umar zai in ya ga mutu wannan to za su yi domin tsakan waɗanda wanda aka samar gaba ɗaya kuke tinkawo da su sai da Umar bai ba da uwar ya ba da ita saboda haka wani karatu ne mai zaman kansa kwarai da gaske to kanan na hu kana huwa wa abuhu inda Jabir bin Abdullahi sun kasance shi da mahaifinsa Jabir da Abdullahi shi ma yanzu muka zo kansa Jabir da Abdullahi shi kuma Jabir da Abdullahi bin Amr bin Haram shine wanda muka faɗi mahaifinsa a baya cewa mahaifinsa jahiru mataki ne to da aka zo za a tafi yakin uhudu sai mahaifinsa yake da shi ya zauna ya kula da ya kula da kannansa su su takwas duk mata yace kuma ne ma wajiya da su to shine bayan jaji da Abdullahi an tafi wannan yakin Allah madaukakin sarki yayin mahaifinsa Abdullahi bin Haram wanda muke muku shine abokin Amr bin Jamu wani sahabi wanda muka ce gurgu ne lokacin da aka ji ana hada mutane a cikin kabari mutum biyu uku Jabir da Abdullahi Abdullahi bin Haram sai aka hada shi da Amr bin Jamu domin abokin sa ne to shine bayan shekara 46 zamanin Muawiya an zo za a yi titi ko kuma sai ruwa ya biyo fayis ruwa ya biyo ta wani guri dole sai an matsar da wasu daga makabarta aka biyo ta kan kabarin su shine wanda muka ce da aka bude kabarin su aka zakulo su kamar yanzu aka saka su dan shi da aka daga hannunsa jaji Abdullahi bin Haram sai da jini ya tsatsuwa saboda haka suna tare babu abin da ya same su shekara 46 ba abin da ya same su kamar da hadisin ya nuna cewa ga namun su nan danye kamar yanzu suka mutu wane mutum saboda haka kaga babban karama kenan ta wayannan bayan Allah to babban sahabi ne kwarai da gaske ya je al aqabatu thaniya kun san aqaba shine wajen mina waje wajen jifan nan nan ne gurin shine anan aqaba yake inda karan fari mutum goma sha biyu kafa annabi ya hijira za ku iya tuna asira wanda suka zo su kai aqaba ta farko ta biyu kuma mutum 70 suka dawo to a dawowa ta biyu nan har da Jabir da Abdullahi har da shi a cikin mutane saba'in shi da mahaifinsa ya yi yaƙoƙi goma sha tara in aka ce gazuwa shi ne yaƙin da aka je tare da annabi alaihi salatu wasalam sariya kuma wanda annabi ya tura baya to ya yi yaƙi goma sha tara kamar yadda ya ba da labari da kansa amma bai je yaƙin badar ba bai je yaƙin uhud ba yaƙin uhud mun ji dalili saboda ne a yaƙin badar aka ce shekarunsa ba su kai ba yaƙin uhud kuma mahaifinsa ne yace ka je ka jire ƴan uwanka mata saboda haka yana cikin mutum bakwai da suka fi kowa yawan hadisi wanda suka kawo hadisai guda bakwai a dubu sama da dubu daga annabi alaihi salatu wassalam sab'un min as-sahabi fawqa al-alfi qad naqalu min al-hadisi an al-mukhtari khairu mudar abu hurairah sa'ad jabir anas siddiqah kadaban abbas ibn umar to kaga jabir yana cikin waɗanda hadisan su sun haura dubu wanda aka yi ruwaya daga gare su Jabir da Abdullahi Allah ya kara masa da an yi ruwaya da gare shi na Bukhari ya ruwaya Muslim da sauran masani sun yi ruwaya sannan kuma Annabi alaihi salatu wassalam shine wanda za ku ana ka hadisin sa akan ciniki cewa in mutum ya zo zaka ciyar da mota ko waya ya halatta ka sake rabi cewa to na ciyar ma amma fa sai na je gombe na dawo shine wanda annabi ya ce abun hawansa a cikin babin ciniki za ku iya tunawa mun bi hadisin sai ya ce abun hawansa sai ya ce amma ya rasulullah sai ta mai da ni gida dabba wanda dabbar sa ba ta sauri annabi ya biya saboda haka yace sai ta mai da ni gida yace ya yarda to shine in kuka yi ciniki da sharadi albayyani bil khiyari malam ya tabaraka ko idan suka yi kuna da zabi mutukan ba rabo ka bari sharadin cewa to sai bayan kwana uku in dai ya yarda shikenan ko kuma a dafiyan ma da wannan motar amma ba rediyo banda rediyo ka yarda shikenan amma in dai ka riga ka ka zare rediyo to ka zama mahaici kuma in dai an sai mota to an sai mota kawai da abin da yake cikin ta hanja in ba wani abu sai ka faɗa cewa banda kaza banda kaza shikenan ba za ka tira taya ba ka canja ko wannan da zike ce masa biskit ko biskit na wajen salansa misali ba za a tira biskit ba dan na ji wani ne mota yana ta complain akan biskit din na ji wani ne biskit yake wani abu ne mai tsadar gaske a jikin to kaga ba za a cire ba yawa to an ce kuɗi ne a hawa hawa ne akwai na ɗari biyu da wani abu ba akwai na ɗari da wane mutum wane mutum saboda haka sai an sa wannan sharaɗin to Jabir da Abdullahi lokacin da aka ce ana wannan tafiyar da kansa yake cewa sai da Annabi alaihi salatu wasallam ya nema mun gafara sau 25 yana cewa Allahumma ighfir li Jabir bin Abdullahi a tafiyar sau 25 Annabi yana yi wannan addu'a ko shakka babu wannan falalaci babba babba to shi ne da ya tashi aure ya je auro bayan mahaifinsa ya yi shahada a Uhudu kullum sai ya tagumi Annabi alaihi salatu wasallam ya zo ya ganci wata ran yana cikin damuwa mahaifinsa ya rasu sai yake baka san cewa duk waɗanda suka yi shahada ba wanda Allah madaukakin sarki da kansa ya take shi ya zaunar da shi yayi magana shi da shi sai mahaifinka ba yake ya tambaye shi cewa me yake so me kake so ai ba Abdullahi bin Haram yake cewa ya ubangiji ina so a dade ni duniya a raya ni kuma fitowa jihadi akwai mai mun shahada yace abin da ya roka kenan to wannan abin ya sa Jabir da Abdullahi ya rika murmushi yana dariya ya ji dadin za halin da mahaifinsa yake ciki to shine da ya tashi aure sai auro ba zaura sai annabi yace da shi me kai aure kai yace eh sai yace me ka aura yace ba zaura sai yace halla bikran tulaibuha wa tulaibu ina ma budurwa ka auro kai mata wasa kai ba sai yace ya rasulullah idan na auro budurwa kuma sun zama su tara kenan domin idan kaga shine muke cewa shi aure mabniyun alal masalih maslaha ka zaka kalla idan ya auro yanzu duk yara aka ban mar in ya auro budurwa wata ran zai rika zuwa ya raba fada kuma wa zai musu tarbiyya to kaga sai annabi ya karfafe shi kuma akan wanne ya ba wato idan gane da hankalinsa an bayyana da kyau ko to wannan shine jaji da Abdullahi bayan nan sai da ya shekara wato kafin ya rasu sai da ya shekara 94 ya rasu a Madina shekara ta saba'in da hudu bayan hijira amma sai da shekara Allah ya bashi tsawon rayuwa sai da shekara ta sa'in da hudu a duniya kafin ya bar duniya kafin ya rasu sai wasiya yace da Allah a gaya wa Hajjaji zamanin Hajjaji ya rasu a gaya wa Hajjaji ibn Yusuf Sakafi kar ya masa sallah an gane Hajjaji ai ko yawa wanda lokacin da ya hau kan karaga ya zo ranar juma'a ya zo ya zauna akan mumbari karfe 12 sai bai fara hudu ba ba sha biyu da rabi daya biyu har uku bai fara hudu ba ba wasu suka fara kaɗe da duman suna annan limamin bai san haƙƙin mutane ba kuma da ya zo sai ya ama waliyar ba fuska gaba ɗaya fito da ido ɗaya idan sa ɗaya kuma yake inni ra'aytu ru'usan qad aina at wa hana al-khitab wa inni la sahibuha yake na ga wasu kayuwa sun nuna lokacin cire shi yayi kuma ni zan cire shi malaman tarihi suna cewa ranar kayuwa ya ciro da yawa aka ajiye su shine Hajjaju ibn Yusuf al-Thaqafi shine wanda za ku ga a cikin waɗanda ya wato abubuwa da yawa ma ya taba sahabbai akwai wanda ya azabtar da su amma bai kake su amma Abdullahi ibn Zubair kaga shi shi ya yanka idan lokacin da ya zo yanka Abdullahi ibn Zubair ya ga an kalli gabas da shi sai ga yana motsa baki sai ce a tsaya wasu dauka an yafe war sai aka ce me kace sai ce Allah cewa ne wato fa walli wajhaka kadar al-masjid al-haram sai ce wajhuhu ku ji yadda shi yamma sai aka ya kara motsa baki yace ku tsaya me yace sai sai sai yace cewa ne fa aina ma su wallu fa samma wajhullah saboda haka sai yace a biyar da shi a ta kansa ya kalli kasa a yanka shi ta baya shi ba aka hango yana motsa baki aka ce a dambe shi me yake yace cewa ne min haka laqanakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum daratan ukhra sai ce kawai ku yanka shi sai ji ya addu'a yace insha Allah daga kai da ka daina yanka kowa wannan addu'a ta Abdullahi bin Zubair sai da ta wuce domin Hajjaji bai rasu ba sai da bai mutu ba sai da Abdullahi bin Zubair ya rike mai gido sai ya ce to da gudu a ganji ya fito ya ce gajiran gajiran a ce waye ya ce Abdullahi a ce ai yaro sai da wato ya dan zauki kaga Allah ramma ne kalli gangaran kafu gwani ya wato yayi wa addini aiki amma yayi da addini isa imamu zahabi da yazo ya kawo ya kawo kisa da yake cewa nujawidu lahul janna wa narju lahun nar da dubo wata kalma nujawwizu lahu aljanna wa narju lahu an-nar cewa ya halatta zai iya shiga aljanna domin ba da shirka ya mutu ba amma dai muna fatan koya ya dan shiga wutan nan to kaga shi kuma kafin ya rasu sai da wani abu yana kan mumbari yake ya ubangiji wayannan mutanen suna ganin cewa in na mutu azautar da ni za kai to domin ba su san rahama ka ta wuce komai ba gwal alaran ma ne gangaran kafu gwani shi yayi wa Qur'ani dugu kun san da idan mutum yazo in ka kalli Qur'ani gaba ɗaya ba dugu a haka ce biyai ba dugu ko ɗaya in ka zo gurin abarsa wata wallahi sai dai ka san iya za ka yi kwarai kuwa wa shamsi wa duha ba dugu ko ɗaya sai dai mahaddata su zo su gaya ma ga yadda gurin yake to sai yace a gaya Hajjaji lokacin da ya kashe Abdullahi bin Zubair aka shigar da mahaifiyarsa na da rai Asma'u yar Sayyida Abubakar matar Zubair bin Al-Awwam ta tsufa aka shigar da gawar ta wanke abinta ba kai an tsire kan a waje a sama ta wanke abinta jarumar mace domin ina yin ba mata misali da Asma'u domin jarumar mace ce shi sa dan ke zama jarumi lokacin da Abdullahi bin Zubair da Hajjaji ya zo yana harba makami majaujawa cikin Ka'aba har wani gefen Ka'abar ya kama da wuta Abdullahi bin Zubair sallah yake ko motsa bai ba wallahi ko motsi bai ba sallar sai yake gaba da yi ba abin da ya dani saboda kafa wanda bai je sa kai masa ta cire mu tsoro gaba daya saboda haka yayi idan da sallar sai ta yi to shi ne bayan an yi wannan wata ran ta fito za ta tafi unguwa sai ta gano kan a sama ta ce a'a ba Allah har yanzu lokaci da yi wani sako da kai yanzu lokacin sako da shi ne wata wuce kawai ka gane cewa wannan jaruma ce cewa har yanzu lokacin sako da shi ne wani sai wuce wata kawai shine wata rana ya shiga gurin da yake umma ina wani tace ka nemo umman ka ni ba umman ka fi hajjaji ai ya san wace ce sahabiya wanda ta zauna da Annabi alaihi salatu wasalam yar babban abokin Annabi alaihi salatu wasalam umma ina wani tace ka nemo umman ka ni ba umman ka ba to shi ne da ya zo rasuwa ya ce a gaya mar kai ya mun sallah ai kaga ana ba da wasiya an ka gano wani ne nagarta ne kace da Allah an kare shi ma wanka ko yawa ko kuma an kare shi ma sallah ana yin wannan du sai ce a gaya mar domin shi ne gwamna a lokacin kaga su ko a gwamnoni a wannan lokacin su suke sallah in dai gwamna ne kai domin ba a sa gwamna wanda bai karatu ba sai wanda yake su suke sallah saboda haka yace a gaya masa kada ya masa sallah to kuma haka haka an gane ko amma ya je janaiza saboda dabara irin tasa da ya jira su wata sai ya je janaiza ya ji an ce ya bada wasiya bai shiga ba amma ya je janaiza to shine Jabir da Abdullahi radiyallahu ta'ala an to shine yake cewa wa indahu qaumun a lokacin akwai wasu mutane tare da fa sa'aluhu anil ghusl sai sai tambaya suka tambaya Abdullahi Abdul da Abdullahi ya yanayin wanka yake ya ake wanka faqala kuma in za a yi da me za a yi sai yace ya tika sa'un ya gaya Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al-Husayn yace masa kwano ɗaya ya ije ka mudin nabi guda hudu ya ije ka na ruwa in za ka yi wankan janaba faqala rajulun sai wani mutum yace wasu malamai suka ce wannan mutumin da ya magana sun ce shine Khalad bin Rabi'a wanda ya magana yake cewa sai yace ma ya fi ni kan ba zai yi ni ba wasu suka ce a shi Abu Ja'far din ne cewa wannan ni ba ba zai yi ni ba ma ya fi ni man huwa aufa dan ma ya fi ni ba zai yi ni ba kala Jabir sai Jabir ya bashi amsa yake to kana fi man huwa aufa min ka sha'ara wanda ya fi ka yawan gashi ma yana yin wanka da wannan ruwan shine Annabi alaihi salatu wassalam wa khairan minka kuma wanda ya bika alkhairi yana wanka da kwano daya na ruwa yuridu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yana nufin annabi alaihi salatu wa salam yana shiga in zai wankan janaba ya shiga da kwano daya kamar ka ce babban buta ne wannan 5 liters din ko ko yawa wannan butar zai shiga da ita wanka kuma ya ije sai ce tun ba amma na fi taube ne ruwa yace sannan sai jajir wato yayi mana sallah shi taubin da tufafi guda daya me yasa ya kawo wannan kun ga annabi ya hana la yusalli yanna ahadukum fi tawbil wahid kada da yanku ya sallah da tufafi guda daya abu daya kawai walaysa ala atiqihi shay'un ya zanto ba komai a kafadar sa kawai mutum ya zo dan yana da bujan wanda ya dago shi zuwa tijiya ya ce haka zai sallah annabi ya hana don ba komai a kafadar sa to nan sai aka ce gaji yayi mana sallah da tufafi guda daya me ake nufi da wannan shine irin taurin nan da suke zani guda daya wanda za a dauro shi ya rufe gaba daya al'aura a dauro shi a wuya kaga ya rufe nan da nan sai a dauro shi a wuya za ku ga har yanzu larabawa suna yi irin ta ko kana kallon irin finafinan su za ka ga daurin da ake ko kuma har yanzu ka je kasar yaraba za ka ga suna wannan daurin an fahimta da kyau ko a dauro shi haka a daura ta wuya ta nan baya ya rufe nan da nan kuma ya rufe gaba ɗaya gaba to da wannan yayi an fahimta da kyau ko sai ya shiga ya miki liman wa fi lafzin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yufriqu al-ma'a ala ra'sihi thalathan a wannan lafazin aka ce annabi na kwaro ruwa a kansa sau uku karka ji an ce ma buta ko kwano daya ka dauka ba a yi cikakken wanka cikakken wanka annabi yake sifa sifa bi sifa kamila wannan sifar da muka faɗa a baya cikakkiya to da ita annabi yake wankan janaba قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني Allah ya kara masa da yake mutumin nan da yake ba zai ishe ni ba shine huwa al-Hasan bin Ali bin Muhammad bin Ali shine al-Hasan ibn Muhammad bin Ali wato dan Ali Zainul Abidin jikan Sayyidina Ali shi ya faɗi wannan kalmar sai ce Abu Muhammad bin al-Hanafiya mahaifinsa shine Muhammad ibn al-Hanafiya ana jingina shi da wa da mahaifiyarsa domin yan kabilar wato Banu Hanifa ita ma'aikiyar Muhammad bin al-Hanafiya shi ba dan wato ba dan na na Fadima bane ma'aikiyarsa bai waje asali aka ba wa Sayyidina Ali an bayyana da kyau ko to shine ake cewa Muhammad bin al-Hanafiya dan ka bambanta shi da sauran ƴaƴan shine Muhammad bin al-Hanafiya to shine yake cewa wato abubuwan da zamu koya a hadisin na farko shine yadda magabata as-salafus salih suke da kwadayi wajen koyi da Annabi alaihi salatu wassalam hatta gurgurdan ruwan da annabi yake wanka da shi da suka tambaya ne kuma mutum ya je ya saki shaya kawai ya kai ko ya samu ruwa bokiti biyar misali ya kai al-israfu gulun wa bid'a ya ga cewa ga adadin ruwan da annabi yake amfani da shi sannan hadisin ya nuna mana cewa ashe kwano da ya ko buta za ka iya isa ka wankan janaba za ka isa sannan abu na uku an so mutum ya rika koyi da annabi alaihi salatu wassalam a cikin ayyukansa ko da wannan aikin ba wajibi bane an so kai koyi ne dan abu na hudu an ana zargin mai israfi wanda zai wara famfo kawai ya ta zubar da ruwa ana zargin sa sannan ashe magabata suna iya kafa hujja da aikin Annabi alaihi salatu wassalam mun ji a wannan hadisi sannan ya halatta kaiwa wanda yayi wani abu wato raddi an gane ko to dangane da abin da ya musanta kuma alhali bai san shi ba mutum bai san abu kuma yace kaza sai ka ce bara abin da wato karatu yace kaza ne domin shi ba ta waye bayar da gairi ilmi to kai da ka sani ka ce bara a kaza ne ya halatta domin shi ma da bai sani da ya faɗa wallan tana kai to shi ne abin da malam yake nunawa sannan an so mutum ya wato yayi kowace gaba sau uku a wanka kamar da muka ce ya halatta wajen alwala ai biyu ko uku kai a hadisin miskatul masani ma ya halatta kowace gaba kai sau ɗaya ko sai dai muka ce amma annabi bai taɓa yi sau ɗaya ba ya yi biyu dai ko uku ko kuma wata gabar ai biyu wata ai uku annabi ya yi haka amma da zaka je alwala ka ta wankan janaba kai ɗai ɗai kai domin a wajen wankan janaba hadisi ya nuna cewa wato wato za a iya yin alwala sau ɗai ɗai sannan kuma hadisin da Nana Aisha cewa wudu'ahu lis-salah irin alwalarsa ta sallah amma shi a aikace bai yi haka ba sai dai idan kai alwalarka ta yi sannan ya halatta ashe ashe tuttuɗawa da Imam Malik ya dogara da shi cewa an ka zo wanka sai ka tuttuɗa mun yi wannan magana a baya cewa ba wajibi bane amma mustahabbi amma a malikiya dole ne sai ka tuttuɗa jikinka sai sauran mazahib kuma suna ganin a'a kawai tamimul jasadi bilma ruwa ya game cikin ka shine wanda zancan ya fi karfi ko shakka babu sannan ya halatta a je a yi sallah da riga guda ɗaya mutum yanzu ya sa jallabiya kawai ba komai a cikin su sai jallabiyar ya halatta amma ya sani cewa ba fa fitowa zai waje ba musamman kirin tseren in ya fito waje ka za a samu matsala ko yawa za a rika cewa malam a gyara to saboda haka wannan shine sai ya ce to sannan kuma hadisin ya nuna mana za ka yi tambaya akan abin da baka fahimta ba domin kaga tambaya suke wa Jabir da Abdullahi cewa me kaza yi musu bayani ke kake to sai bayan wannan kai tsaye da zamu shiga babi na gaba shine babu tayammum babin da zai magana akan taimama aluga al-qasd shine taimama aluga literal meaning kenan shine wato wato taimama in aka ce wani tayammama ila kaza a hadisin nan da za ku iya tunawa dogo na cikin riyadu salihin hadisin suka abdul malik da hilal bin umayya da muraratu bin rabi'a ko wadanda Allah yake wa ala salasatin ladina khulifu wadanda za a fita yakin tabuka su ba su fita ba amma su ba munafikai bane suka zo suka ga annabi gaskiya Allah ya saukar da ayati da gaiwa kana ƙara kula kana ƙara kula kowa a cikin su har ma san su aka fita musu wannan ba cikin din cewa kada wanda ya ƙara kula su saboda haka bayan sai da suke kwana hamsin a wannan yanayi cewa ba ruwan kowa da su to akwai wani sarki in za ku iya tuna ya aiko wa ka bin malik domin shi ne mataki a ciki mataki ya fi sauran duk zimman yanka tsofaffi ne da tijai shi ko yaro ne mataki sai ya aiko macewa na ji abin da ubangidanku yayi muku annabinku yayi muku kazo ina baka takardar gayyata ka dawo gari na kawai ni zan dauki nauyin ka zan ba kaza zan kaza a wannan yanayin ba domin da yazo yana tambaya ma waye ka Abdul Malik ko ba wanda ya kula sai dai a rika ba haka kawai sunan sa ba za a faɗa ba domin annabi ya ce kara kara kula wane mutum wane mutum takunkumi kam saboda haka daga wannan lokacin sai aka je aka yi mai isharar da shi kawai yana zuwa ana ba shi takarda da yake kalla ya duba sai karanta wannan wasiƙar daga sarkin kaza kaza da kaza sai yace wannan musiba ta ma ko ta nake yace fa tayammamtu ila tanur shine mallu jai fa tayammamtu ai fa qasartu sai na nufaci shine alqasdu niyyar abu ka nufaci abu yace fa tayammamtu ila tanur kai sai na dauki wannan takardar na tinkari tandirin gurasa da ita na je na danna ta auta kawai ya wannan da wata wasifa zanji saboda haka to shine a tayammu amma shari'a ko technical meaning din shine qasri insali turabi ila alwaji wal kaffayn shine mutum ya nufaci sadar da kasa ko turbaya ko bujiri zuwa ga fuskarsa da hannaye tafukan hannaye an gane ko yawa da wani sharadi in ga wato sai bantaccen sharadi ta hanyar ne wato an tsahara ballan an taharatul mai inda ta'azzur istimali wanda kun ga mun faɗa cewa shi alhadathul akbar da ba ana kaure shi ne ta hanyar ne wanka ko kuma me ko alwala ko kuma wato ana kaure shi ta hanyar wanka da alwala shine alhadath al-hadath al-akbar wal asghar tana ana kaure shi ta wannan hanyoyin guda uku wanka al-ghuslu wal wudu wa ballan minhu ba shine al-tayammum mun faɗi wannan a baya shi kuma al-kabar muka ce al-ghuslu wal mashu wal nazhu in za ku iya tunawa aka ne ko yawa al-kabar shi kuma wanda yake al-kabar sarkin dauda shi kuma za ana kaure shi ta hanyar wankewa da yayyafa ruwa da shafewa mun faɗi wannan shi kuma hadasi ta hanyar abubuwa uku ko dai wanka ko alwala ko badilan minhu ba shine taimawa to shine muka zo gaban yanzu badilan minhu ma din ita ce wannan asalin ayat taimama ta sauka ne sanadiyar na na Aisha Allah ya kara mata yadda ayoyin guda biyu cikin suratul nisa da Ali Imran ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تبتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا وامسحوا بماذا؟ برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر الآية kaga wannan aya ta cikin nisa'i kenan sai aya ta wato ta cikin ma'ida aya ta shida ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamtahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum mardaa aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaib aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban ko yawa saboda haka shi ma ila akhir al-aya wayannan ayoyi guda biyu sune ayoyin taimama wani sahabi yana cewa Allah ya miki albarka dalilin da Allah ya sauka mana da aya taimama duk ran da ya gana na Aisha sai ya gaya mata wannan kalma cewa Allah ya miki albarka dalilin da aya taimama ta sauka to mu je zuwa um hadisin da ya kawo mana na farko shine hadisin Imran bin Hussein an Imran bin Hussein radiyallahu anhu an karbo daga Imran dan Hussein radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ra'a rajulan lalle annabi kira da abinci Allah tabbata a gare shi ya ga wani mutum ya ya ga wani mutum to shi Imran bin Hussein a dunkule shine wato Imran bin Hussein bin Ubay al-Khuzai ya musulunta da wuri domin ana faɗa cewa ya musulunta wato yana cikin manya-manyan malaman sahabbai sannan sai na Umar ya tura shi Basra duk wani ilimi da kake ji a Basra cikin Iraki ta karkashin Imran bin Hussein ya zo har Hassan al-Basri duk karatun Imran dan Hussein al-Hassan al-Basri baki ne na gaske sannan ana cewa sun musulunta ne a rana daya rana ɗaya da Abu Hurairah shi kaga ran lokacin kaibar kenan an bayyana su uku da shi da mahaifinsa da Abu Huraira ana faɗa cewa daidai wannan lokacin suka musulunta sannan mala'iku su ne masa sallama yana ji ya taɓa yin wani ciwon ciki shekara biyu yana fama da ciwon ciki amma ya ƙi zuwa ya nemi magani dalilin shi ne yana ganin cewa in ya tafi neman magani ba zai faɗa cikin layin mutum dubu saba'in da annabi yake za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba shi kuma yana so ya samu kansa sai annabi yake humul ladina la yarquna wa la yashrquna wa la yataqayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalu shine wanda ba sa yin tawaida ba kuma sa neman ai mutu in ba shi da lafiya ba sa zuwa sai ai mutu ruqya ba sa cewa ai mutu ruqya a karanta musu wani abu dan su warke sannan sun dogara da Allah ne kawai ba sa kai tsara Allah ba shan magani amma da shar'i mun sha faɗa wannan cewa kar ka sha magani amma da zarar da sharadi biyu na farko ya zanto ba tsaban mammako bane sannan abu na biyu ba za ka rika raki ba to su ba ka raki kamar yadda na gaya mana Abu Isa haka tabiyai kaga shekara goma yana fama idan sa ɗaya baya gani amma ba wanda ya gaya ba ko ba ta sai yake bata sani ba to kaga in za ka yi raki gwara ka tafi asibiti ba laifi kai ba ko ka tafi jamus an fahimta da kyau ko sai ya zanto mutum ba mammako bane sannan kuma wato sabar dogaro ga Allah ne ba zai kai tsara Allah gurin kowa ba to shi za ku duba yawan al'umma annaba amma a ce ma dubu saba'in kaga ai ba su da yawa don ba kowa ne zai iya ba ko ni banda lafiya magani zan nema kowa da iya yawa sai ka nema ta wani gurin an fahimta da kyau ko amma wannan guri ne mai girman gaske mai girman gaske da saboda haka yayi ta wannan ciwon cikin shekara biyu amma ya cikin magani kuma ba raki to shine aka ce wata rana sai ji mala'ikun sun daina masa sallama aka ce ta kiyaye je wannan lalatin da suke yi to duk da cewa an ce mala'ikun daga baya sun ci gaba da yi masa sallama eh sun dora amma dai ko shakka babu Imran bin Hussein yana cikin manyan sahabbai kuma kamar da muka faɗa shi ne wato Zainab Umar ya taba na ɗaki alƙali a Basra bayan wani kasancewarsa ambasada a karan fari ya rasu a Basra shekara ta hamsin da biyu Allah ya ƙara masa yadda to shi ne yake cewa tun da ne wa annabi mubaya'a da garan da ne wa annabi mubaya'a hannuna na dama bai ƙara taɓa al'aurata ba ko a wanka yace domin hannun da ya taɓa annabi bai kamata ya taɓa al'aura ba da ku bayan annabi ya hana cewa kada ka riƙe al'aurarka da hannunka na dama to ko wajen wanka yace bai ƙara bari ba tunda hannun da ya taɓa hannun annabi alaihi salatu wasalam yayi mubaya'a da shi bai ƙara yadda ba wane mutum saboda haka lokacin da aka zo ana wannan fitina yana cikin mutum hudu manyan sabai da suka kauce wa fitina lokacin da kaddara ta riga ba ta faru tsakanin sayyidina Muawiya da wa da sayyidina Ali an samu wannan fitina wanda kuma kaddara ce ta riga ba ta kowa yi jihadi amma sayyidina Ali ya fi dacewa da ijtihadi me ya faru dan da aka ce sayyidina Usman ɗan tawaye suka haura suka yanka shi to shi sayyidina Usman kawu ne gurin sayyidina Muawiya kuma shi gwamna ne a ta gwamna ne nawa na sayyidina Usman saboda haka aka kai labari sai daga cikin matansa ta je ta kaiwa sayyidina Muawiya rigar sayyidina Usman bijini a jiki wanda da aka kawo masa sara ya sa hannu sai da aka cire mai wata ƴan yatsu to sai ta nan da ta tafi yana nan kawai da aka yi mar yana ganin wannan hankalin sai ya tashi ya fito masallaci yana zuwa mutane sun tattara kawai ya bude wannan gaba ɗaya kowa ya rika kuka a masallaci aka rika kuka to ana wannan gaba sai na Ali ya zama khalifa sai ya tura Sham yace aje a ga mutanen Sham su zo su yi man mubaya shi kuma sai na Muawiya kun ga saboda mutanen Sham suna san saboda mutum ne mai alheri yana da kyauta sai zan so dukkan mutanen gari suna san sa a matsayin sa na gwamna shi sa duk gwamnonin da aka yi a lokacin ba wanda ya kai shi dadewa saboda haka sai ya ce aje a ga yawa sayyidina ali sun yadda cewa khalifa ne amma fa ba za shi man mubaya ba har sai ya za kullu wanda suka kake dan uwan sai dogara da aya cewa Allah ya ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura duk wanda aka kashe shi ta hanyar zalunci to mun sanya waliyansa mun dora musu haƙƙi cewa ki nemo masa haƙƙinsa sultanin falawi su da tilkatili amma in aka nemo wanda suka kashe dan uwansa kada su kada su wuce gona da iri wajen ramuwa ya kashe mutum da yake kuma a kashe man mutum biyu ko uku innahu kana mansura wanda ya nemi agaji Allah ne taimake shi da wannan ayar sai na Muawiya dogara shi kuma sai na Ali yana ganin yanzu fa ni ne shugaba kuma annabi ya ana aiwa shugaba tawaye gaba da a fara mun biyayya idan nake zan zakulo mutanen nan ni ma ban gama sanin su ba ni ma za su iya afka mu kun gane zancan aiko kowa ya bi jihadin sai kowa in jihadin sai cewa ga abin da ya dogara shi kuma ya nace akan cewa lalle sai an fito da su shi kuma yake ba zai fito da su ba sai dai su zo su mu baya wannan shi ya haifar da yaki aka yaki kuma kai da za ka gane kaddara ta riga fata ba a so ka shiga fadan tsakanin uwa da uba idan mahaifinka da mahaifiyarka na fada in dan kirki ne kai baka shiga baka bangaren wani damuwa kake yi cewa Allah ya shirya su ta hada kansu domin su suka sabar da su idan da aka rika wannan yakin fa a wannan matakin idan aka zo lokacin sallah yayi sai a ce a tsaya sai a samu limami ɗaya gaba ɗaya musu sallah dan da za ka gane kaddara ta ina faɗa wannan ne dan matasa wanda za su je wani a karan bare baka a gane ne sai ka ga ya bar zuwa ya baki da gaskiya ba ruwanka idi da haji kowa ya amma sai da Ali ya fi gaskiya domin ga magana da zan faɗa nan gaba an fahimta da kyau ko to saboda haka wannan shine aka yi ta gonzawa har akwai lokacin da dan wannan tawagar sai mutum ya hango kaninsa a bayan sayyidina Ali sai wanda kuma na bangaren Muawiya bayan an tsaya an tsage ta da yaki zai je in an yi sallah zai je je ko ko ne hada da babban abokin sa zai ce mun fi ku gaskiya bai ce a wallahi mun fi ku gaskiya a tattauna a hira lokacin yaki yana ce a kuma dawowa wane mutum shi za mutum yana karanta bidaya a bidaya wanda haya Allah ko sai mutum ya kuka za ka ga abubuwa da suka faru na ban mamaki lokacin da aka zo wato bayan an riga an kashe Ammar ibn Yasir wannan da muke faɗar sa Imran ibn Husayn wanda za mu zo kan gaban sa kafin mu zo lokacin da aka kashe Imran ibn Husayn Ammar ibn Yasir da yawa wanda ake kira wannan sahabin Amr ibn al-As ya je ya sami Sayyidina Muawiya yace ka san ko me annabi ya faɗa akan akan Ammar bin Yasir cewa kullu hulbi abi atul badiya cewa in tawaye ne za su kashe Ammar bin Yasir yace kuma kaga mu muka kashe shi ba a bangaren tawagan mu yana bangaren sayyidina Ali shi Ammar bin Yasir ne da ba mu muka kashe shi ba yace shi bangaren sai na Ali su suka kashe shi yace ne dalilin ka yace ba su suka fito da shi ba mu kawai kibiyan mu ce ta same shi shine malamin suke cewa ba ta tawili wani wanda yake ba karɓaɓɓe ba irin wannan tawili ne da ba zai karɓo ba to lokacin da wannan fitinar ta faru da da Imran bin Hussein da Abdullahi bin Umar da Muhammad bin Maslama wayannan saban gaba ɗaya da Sa'ad bin Abi Waqqas gaba ɗaya cewa suke ba za su goyi bayan kowa ba gefe suka goma kawai ba su goyi bayan sayyidina Ali ba ba su goyi bayan sayyidina Muawiya ba domin annabi ya faɗa cewa wanda ya shiga mutuna ba ya fi alkhairi kaddara ta riga fata to ma da shahidi shine wayannan bayan Allah ba su shiga mutuna ba da Ibrahim dan Hussein Allah ya kara masa yadda to shine yake cewa ra'a rajulan mu'tazilan ya ga wani mutum in azala ko mun azila duk ma'anarsa daya cewa ya kefance ya ware kansa shine ake cewa mu'tazila kun san su ba dalilin da yasa ake ce musu mu'tazila ai saboda kawai da suke suka kaura cewa al-Hasan al-Basri suka mai itizali wato firka ta uku kenan kaga daga daga kawari sai kadariya sai kuma su ma duk da kadariyar daga cikin su mu'tazila suka balle mu'tazila su ne na uku a tiram da ake da su wanda suka kaucewa hanya ya ga wani mutum ya keɓance a gefe lam yusalli fil qawmi shi da mutane bai salla wato cikin mutane ba wata ruwaya lam yusalli ma annas bai salla tare da mutane ba faqala sai ce ya fulan ya kai wani shine a can gurin dazu o kuskure ne nake kallad wannan Abu Ja'far ne wanda yake ya keɓance din nan shine Khalad ibn Rabi'a ya je badar shine aka ganshi annabi ya ganshi a a gefe tafiya ce ma aka yi ta wani yaki an yada zango an yi sallah sai annabi ya ganki ya koma gefe shi kowa ana sallah jami'i shi kuma ya koma gefe ya zauna sai annabi ya ce da shi wa ya ce da shi ya fulani ya kai wani ma mana aka an ci salliya bil qaw me ya hana ka sallah cikin mutane me yasa fakala ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah asabatu janaba yace janaba ce ta same ni ya ma'aikin Allah wala ma kuma ba ruwa fakani sai yace alayka bisa'i to na hore ka da zuwa ka sami turbaya ko kasa ko bigiri fa innahu yakfika ya ishe ka kawai saboda haka da zaran mutum ya zo babu ruwa to sai je ko da da janaba a jikin sa sai ya taimama to bari mu ji saboda haka lokacin ya tafi na farko hadisin ya nuna ma wai shar'antuwar taimama sannan na biyu cewa ana yin taimama ne wannan mashru'iyyati ha kawai shar'antuwa amma kai biya mafi yawanci duk babun fiqhu in aka zo za a yi ma bayani akan wani abu hadisin da ake fara kawowa shine wanda ya shar'anta abun a gaba kuma sai a yi bayani akan kaifiya to yanzu na farko kaifiya ya faɗa wato mashru'iyyati ya ya faɗa shar'antuwa ta sannan sai kuma kaifiya bari mu je hadisi na gaba na ga lokaci ya tafi an amma da bin yasir radiyallahu anhu ba an karbo daga amma kan yasir Allah ya kara musu yadda duk su da yake cewa qala ba asalin nabi sallallahu alaihi wasallam fi haja annabi ya aika don wata bukata amma rubin ya shine wanda ba sai na tsawaita ba domin na faɗi wasu abubuwa na ta yanzu shine Ammar ibn Yasir maulani na Bani Makhzum alkunya ta shine Abul Yaqzan haka ake ce masa da shi da ma'aikunta duk sahabbai ne ya musulunta a Makka tun da wuri yana cikin mutum bakwai ba da aka ce wanda suka riga musulunta mutum bakwai sannan yana cikin mutanen da aka rika azabtarwa dan kaga a karkashin wa yake a karkashin Abu Jahal Bilal ne a karkashin karkashin Umayyah bin Khalaf da shi da Ammar da Yasir da Sumayya wayannan suna karkashin Abu Jahal shine yake dauko su kullun ya sa karaga ya zauna yace sai sun zagi Annabi alaihi salatu wasalam sun ga yawa addini sun yabi gumakan su ga yawa addini su bakar magana Sumayya mahaifiyar ta kan je bara sai kawo ta gaban sai ajiye ta a gaban sai yana kallo rannan da ya ishe ta sai ta toba mar yawo ba abin da balarabe ya tsana irin ta toba mata yawo maki yana gefen sa da ya tiro sai taka a banjinta to ita ce farkon shahidiya a musulunci Sumayya Saurawa saura mijinta da kan sai za aka kawo yasir da aka kawo gefe yaya za ka faɗa shi ma yake sai za ka samu raƙuba ko dawakai aka ɗan ɗaure shi nan hannu ya rike wannan dawakin wannan sai aka tsinka shi wannan dokin ya gabata wannan ya yamma gaba ɗaya suka tsinka shi ɗan yana gani amma da abubuwa bayan an gama wannan sai aka ce to yaya da wahala sai wahala sai faɗi ne suke so ka gaya annabi magana ka yi bugu maka sai faɗa yana faɗa wannan kace da ka faɗa tuntun da baka dade anan ba aka sallame sai ya tafi gurin Annabi alaihi salatu wasallam ya taho yana kuka kafin ya zo aya ta sauka cikin suratul nahl man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman yazo yana kuka Annabi ya lallaje shi yace yaya lokacin da kake faɗa wannan kalmomin yaya kake ji yace wallahi ya rasulullah tun daga kaina har zuwa kasan kafata a cikin nake da imani yace fa in azu in suka kuma dawowa kamar yar musu da wannan kalma to kun ga ana faɗa cewa annabi lillahi ne ko al-khatul ahmar ne ba a ce da rai anan ne kawai annabi ya bada dama in za a kashe mutum mutum ya ga ba zai iya fita wato ba shi da mafita kisan ne da gaske in ya faɗa wa addinin musulunci baka kalma ba tai ba inna allaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alayhi to shine anan shine kamar yadda aka rike mana zamanin da lawan shaddar shekaru wasu shekaru a baya za ga lokacin da ake ta wannan abubuwan ai abin da suka rike sai kaga an dafa kulu wasu rabu suka rike za a dafa naman alade da burkutu ita ma a dafa dan musulmi ne kai da ka zo sai a ce kulu wasu rabu ka ci naman alade ka ta burkutu domin sun san addinin da ya hana to kaga wannan idan mutum ya takure ya je ya ci ko ya sha Allah ba zai kama shi ba domin istikrahi ne an kashe dan uwansa a gaban sa yaga idan kuma ya bari aka kashe shi to yayi shahada yayi shahada an fahimta da kyau ko to anan ne kawai aka ce in an sa ka ga addini bakan magana za a iya daga ma kafa amma ko misali ka zo yi a karatu ka ga annabi bakar magana ka tsallake jallayi wallahi ya hukunta ka shi annabin ka ga yawar magana ko da wasa ko da kwatance ko ka tuba sai dai ka tuba a gurin Allah amma a duniya sai amma hukunci sai amma hukunci kaida kenan wanda kaga bai fahimci wannan ba to bai san waye annabi ba annabi jallahi ne ba a sallaka shi ba a sallaka shi kamar wajen ne ba za ka ga wani gurin an saba danja ko yawa da zaran mutum ya wuce nan ai wani sai sai kaga ya zama sai dai a dauko gawar sa wallahi ya je bayani a lahira to haka annabi alaihi salatu wasalam ba a ce rai duk wanda kaji an yi wa wanda ya taba annabi wato an taba ya taba annabi wato hukunci yana faɗa wata magana to bai san annabi ba wallahi bai san shi ba shi za nake magana cewa duk wanda kaje yana magana akan wanda yanke wa wanda ya taba annabi hukunci ɗayan uku ne ko dai jahili murakkabi bai san waye annabi ba ko kuma mai ilimi mai san zuciya da neman suna ko kuma munafiki yawa dole ya fada a ukun nan in baya cikin nan baya da zai ki fada a ukun nan ko dai jahili ko kuma wanda yake da ilimi mai neman suna da san zuciya ko kuma munafiki amma annabi jallahi ne kwata kwata ba a ce karai me ashifa yace in ka taba annabi alaihi salatu wasallam ba ruwan mu da tuban ka kai da Allah sai amma hukunci a kashe ka ka je gurin Allah in Allah ya karɓi tuban ruwanka in ba zai karba ba shi kenan shine ka'ida wane ne kai Allah ya kara wa sarki wannan lafiya Allah ya yawaita mana irin to saboda haka wannan shine kaga sai yake cewa amma ribi ne yasir nan gurin nake so in zo duk wannan kwanan da kuka ganna yi yawa saboda haka wannan shine sai yake ce yawa to sai yake amma ribi ne yasir din nan kamar yadda muka faɗa to wannan gabar aka zo sai ya faɗi wannan kalmar annabi alaihi salatu wasallam yake in sun dawo ka maimaita to shine wanda muke cewa shine annabi yake taqtulu wal bi'atul baqiya waɗanda za su kashe shi shine wato tawagar da take waɗanda suke marasa gaskiya wanda suke tawaye shine fadara shine wanda na faɗa da zu bangaren buawiya kenan waɗanda suke yi tawaye kaga annabi bai kira wasu kafirai ba tawaye suke me yasa saboda shugaba biyayya ake mar ko ba ka san sa yanzu idan ka zo duk zaman da za a idan ka zo ba ka kaunar mutum in dai ya riga ya fito ka ajiye makamanka ka koma yi mara addu'a ja kuma ka dauda mara da shi saba wa Allah ne domin kai ne a ƙasa kullum duk da ka tsine wa shugaba duk da ya lalace kai za ka fi shiga uku wallahi yanzu da wasiba ta samu kasar ku kafin ka je wannan ya bar kasar kai ko kana nan a cikin dawa ko a sabuwar gandu ko ba ka bane ba inda za ka musibar kai za ka samu to shi sa ba a so wanda ya fahimci da wannan abinda abinda zaka iya yin baka kaunar mutum kawai ƙuri'a idan ka je dangwala wanda kake so shikenan amma tsire masa ba tsari bane ne na na mabiya ba tsari bane an bayyana da kyau ko to ina ga lokacin da ya tafi gaskiya za mu tsaya anan ma ta shi hadisi amma ibnu yasir abu na haka haka haka na tutu uku ba eh haka wane mutum haka wai eh eh alayhi sarki amini wani iskin baɗi cewa misalin da ne a hadisin wato su sa'a ibn malik cewa ya gano cewa domin kaga annabi alaihi salatu wasallam ya bada dokar kar a ƙara kular kuma kowa ya daina kular har ɗan uwansa har matan su daga baya ne aka dagawa su wancan da wancan musamman hilal bin umayya tsoho ne tukub cewa matarsa an yadda ta rika kai mar ruwan wanka amma shi wanda yake mataki aka ce kar ta ƙara kulai ba ita bai ka ibnu malik cewa an gano a ƙarƙashin wannan cewa in shugaba ya doka ko ta shafe ka dole ka bi haka yake a gurin Usaimin fa idan ranar da nake shi in ka fito ka saba wa Allah a gurin Malam Usaimin domin doka ce shi gaba yace kana fito ka fito na'am da justice na'am hadisin na'am na bangaren janaba kenan na'am jikan sai na Ali Na'am. Da bambanci shi wancan mai shi sinun ne. Yau wannan mai sabi suna da bambanci. Wannan Hussein wancan kuma Hussein bin Sa'd suna da bambanci kwarai da gaske. Jazakumullahu khairan. Allah ya dace da mu. Muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa. Na'am. Akan Sa'd ibn Malik na'am. haka yake cewa gaskiyar da suka faɗa shi za Allah madaukakin sarki yace to a ba su wannan punishment din amma kaga waɗanda suke ƙarya ƙarshen su cewa kai ɗan jahannama gaba ɗaya kiraran jahannama su wannan su 80 da wani abu wanda suka zo cewa annabi ƙarya su da ƙarshe sai Allah cewa gaba ɗaya wuta za su shiga su ko wannan gaskiya za ake sabu dan malik yace daga ranar ne wa Allah alƙawari ba zan ƙara ƙarya ba domin gaskiya ta kwace ni ya ayu allazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin saboda haka gaskiya ko da yake ne mutum ya zama mai gaskiya zai rika ganin riba a kowane bangare yake muna roƙo Allah ya dakatar da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka Allah madaukakin sarki ka kautar zauna da kasar mu lafiya waɗanda wato suke neman kasar nan da matsaloli da tashin hankali Allah ka maganta mana Allah ka ba mu shugabanni na gari kowa ya san da ya faru dangane da abin da ya shafi martaba annabi alaihi salatu wassalam wannan bawa Allah sarki yola muna roƙo Allah dan sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka Allah madaukakin sarki ya ƙara masa lafiya ya yawaita mana ire-iren muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka gwamnati da ta zara hannunta ta bar jara'a kai aikinta Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya yawaita mana ire-iren waɗannan wanda za su rika nuna cewa martaba annabi ta fita kowa muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka ba su goyen bayan su ko a ina suke Allah kai mana magani wanda wallahi na rantsi da Allah wallahi tallahi ko majalisar ɗinkin duniya da za'a ba za a iya wanke wannan mutumin ba na rantsi da Allah ba wai kafirin duniya duk su shigo ba wani human rights ba wallahi in dai shari'a za ba wanda yake wani domin matsala ce guda ɗaya kawai cewa ka ce a cikin bukari da mutum an ce wa annabi yayi kaza buɗe ni na gurin ita kadai ce kar ka tsara kar ka rage duk duniya an har kiyama ta tashi wallahi wallahi ba wanda yake wani babu saboda haka wannan surutan da suke yi na banza ne kawai mu mun san cewa ba inda za su muna godewa Allah da ya nuna mana wannan da wato wato da da rayuwarmu da ranmu cewa Allah ya nuna mana wannan lokacin da ba ma bin sarki wala baki ba ma bin sabaki domin yayi abin da zai iya saboda haka yanzu ya rage na gwamna wanda ya ce shi ma a shirye shi ya sa hannu muna roƙo Allah don kitarka don sunayen da kyawawa idan wannan matsala ta tabbata ba ko to an dai wani an daina wa annabi warji an daina masa warji an fahimta da kyau ko muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa da sifofinsa madaukaka wannan ba Allah Allah ya taimake shi Allah madaukakin sarki duk masu neman wato su kawo tangarda a addinin mu na musulunci Allah bai mana magani na faɗi wata kalma nace inda fa wannan mutumin yayi nasara akan abubuwan da yake da duk addinin da ake tun daga shekara karni na farko har zuwa yanzu duk ƙarya ake ji an sake sabo Allah kuma baya haka Allah waje kunyata annabin sa da sahabbansa da tabi'ai da tabi'u tabi'in domin duk addinin da suka zo da shi sabo ne da ya tabbata cewa shi ne gaskiya to da duk addinin da ake wallahi sai duk da taban mu addini su zabi sai ku nemo wasu malaman wanda sabon addini za su zo da shi domin wannan addinin sun rusa shi sai ƙarya shi an rusa bukari an rusa musulun duk kutubun tita kutubun tita gaba ɗaya an rusa su to da me zani addini inda ya tabbata yayi nasara fa kaji addinin ya rufe Allah ko baya haka ya kyale addinin shekara 1400 da wani abu a rika yin gurbatacce sai yanzu wani ya zo a karni na 14 yayi sabo yayi mai kyau ya kyale shi Imam Malik da baka yawo da takalmi a Madina duk shi addini mara kyau haba mala Allah ya da kiriyar da mu muna roƙo Allah da sunayen da jawawa da gobin gaba daukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon munta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙo Allah da sunayen da jawawa abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana ya ubangiji zan sunayen ka jawawa da gobin ka madaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'a masu neman aiki da jari da makarantu Allah ka taimake su waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da sibobin sa madaukaka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka dukan su da gafara masu rai kuma Allah ka kara musu lafiya da tsawon kwana اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم